أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi da ya ba mu a cikin falararsa da ikonsa muka samu haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi. muna tafiya ne da littafi guda biyu littafi na farko dafa'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh al-allama Muhammad al-Amin ash-Shanqiti da kuma littafin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna cikin wato suratul al-Ali Imran muka tsaya a darasin mu na 25 kenan wannan insha Allah shine darasin mu na 26 za mu tashi a cikin waɗannan littattafan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alan mu ta gaba za mu tashi ne wato akan mas'ala ta tis'in da uku a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdulkadir arrazi a shafi na arba'in da biyu malam yake cewa fa in qila idan aka ce ma fa'idatu takrari qawli menene fa'ida da aka sake maimaitawar la ilaha illa huwa an ka maimaita shi fi qawlihi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu da mala'iku wa ulul, il, wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi qa'iman bil qisti Allah ya tsayu da adalci sai an kace la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah aya ta 18 a cikin suratu ali imran qulna malan yace al awwalu qaulullahi azza wa jalla kenan magana da an kace la ilaha illahu maganar Allah ce والثاني حكاية قول الملائكة أولي العلم أما لا إله إلا هو an hakaitona maganar su abinda masu ilimi suke faɗa da mala'iku kinan sai zamanto la ilaha illa huwa faɗar maganar Allah ce mubasharatan kai tsaye wannan kuma labarin abinda suke faɗa na Allah subhanahu ta'ala ya bayar abinda waɗansu malamai suka tafi akan shi kenan ina fata an fahimci ni shi yasa cikin Qur'ani zaka iske asalin wata magana an gane ko tushen asalinta dukkan qur'ani in za a danganta shi za a danganta shi ne zuwa ga a ce maganar Allah to amma sai ka ji an ce fir'auna ya ce annabi Musa ya ce mamman Maryam ta ce ah to maganar mamman Maryam ce ko kuma maganar Allah ce shi alqur'anin sai a ce maka a'a idan muka duba yanzu annabi Adamu a ce ga maganar annabi Adamu to ya annabi Adamu ba balarabe ne misali tunda wannan lokaci babu mazancin ba wanda ya san yaren da annabi Adamu ya magana da shi wani yare ne ya magana da shi to ko kuma misali mu ji an ce fir'auna ya ce ai fir'auna ba balarabe bane kuma akwai maganar fir'auna cikin alqur'ani to nan hikaito ta na an kai maganar da ya faɗa ma'anarta amma uslubin maganar na alqur'ani ne kadiba cikin fatawa ta lajinar da'ima an tambaye su kan wannan suke cewa ana danganta maganar alqur'ani kasancewa shi na Allah ne saboda maganar ubangiji ce ana danganta maganar alqur'ani a ce wani na ya faɗa ta fuskar asalin maganarsa daga wajensa ta zo misalin da zan bayar dan mu gane a gurguje shine cewa misali in ana zancen tarjama za a yi shugaban kasa misali zai yi magana da wani yare za a fassara wannan maganar da yarurruka daban-daban daban-daban daban to a nan sai a ce maganar shugaban kasa ce alhali shi mai tarjama da wani yare yake magana ba yaren da shi shugaban kasan ya magana ba ko bari mu ce malami misali yayi wa'azi da larabci an tarjama wa'azin shi zuwa ga yarurruka daban-daban za a ce maganar malam wani ce amma alhali ba da wannan yaren yayi magana ba an kalli asalin anan magana daga wajen sa ta fito don haka ta wannan zamu fahimci kaka ji an ce fir'auna ya ce kaza ka ce to ai maganar fir'auna ma tana cikin alkur'ani akwai da ake dangantawa ina fata an fahimce ni wannan shine abinda malamai suka faɗa wa qala wa qala ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq yake cewa rahimahullahu ta'ala wanda yana daga cikin ahlul baiti wanda yan shi'a suna kiran ƙarya zuwa ga ahlul baiti da dama wanda shine daga cikin waɗanda ake ma wato kiran ƙarya kaga ahlus sunna cikin adalcin su waɗannan ahlul baiti ba sa kyamar su har ma magana su wanda suka faɗa a ilmance za su iya kawo ta su yi masu adalci an gane ko ba tare da guluwi ba su ba a kyamar ahlul baiti kuma ba a kai su matsayin su wanda bai dace ba an gane ko kenan dole na a ba su matsayin su haka annabawa ba a kyamar su za a yi imani da su a mutunta su a ba su matsayin su amma ba za a ba su wurin da ya wuce nasu ba haka komai a cikin addini an hana gulubi da haka ahli sunna suna da adalci to shi wannan Ja'far Sadiq shine suke kira abin nan Abu Abdullahi Ja'far bin Muhammad al-Baqir al-Baqir kenan rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa al-awwal wasfun magana ta farko da anka ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ana sifanta Allah ne wathani ta'limun na biyu kuma ta'limun kamar ana koyar da bayi ne abin da za su faɗa ai qulu ku ce washhadu ku shaida kama shahidtu kamar yadda na shaida kaga na ana son a nuna maka dai maimaituwa wato wata jumla ko wata kalima a cikin aya menene hikimar sa kada ka ce bai da amfani a cikin alqur'ani mai girma to wannan kenan kafin mu wuce a mas'ala ta gaba akwai wani dan abu da ya kamata na dan fitar malamai ba su kawo shi ba ba dan na fi su ilmi ba mas'ala ce wadda tana iya bijirowa wani bi cikin fahimta shi yasa nake kara da su fa'idodi tana yiwa wani yana ganin ana tsaida shi ba haka nan bane fa'ida ce da take zuwa tana yiwa a cikin wadansu littattafai take amma sai mu kusanto da ita gurgurdon abin da Allah ya sanar da mu nan yana nuna ababe daban-daban daga ciki shine kimar masu ilimi a cikin bayi domin da Allah ya faɗi cewa ya shaida sai ya kawo cewa mala'iku sun shaida su mala'iku ba sa sabo amma sai ce da ma'abuta ilimi domin duk wanda ba ma'abucin ilimi ba bayan ma'abuta ilimi yake a cikin bayi alhali ko ai hadda jahilai suna shaida ba mota da gaskiya sai Allah suna maimaita kalmar shahada gashi nan cikin kiran sallah ana faɗa amma saboda su ma'ilimta su ke faɗa su ne kariya ga jahili in ya samu matsala cikin tauhidi faɗar su kuma tana da muhimmanci shi yasa Allah ya kawo ta tare da tashi da ta mala'iku ina fata an fahimce ni dan kawai ce to sauran mutane fa abu na biyu wannan za mu gane cewa idan an ka danganta fi'ili a cikin matsala ta aƙida zuwa ga abu to yadda zatin ya bambanta haka sifar za ta bambanta haka fi'ili zai bambanta an ce na Allah ya shaida mala'iku sun shaida masu ilimi sun shaida to shaida Allah da tasu da ta masu ilimi ai ba ta zamantowa ɗaya domin zatin Allah ya bambanta da zatin mala'iku da na masu ilimi na masu ilimi ya bambanta da na mala'iku shaida sai ta zamanto ta bambanta gurgudun imani da ilimi shi yasa shaida Allah babu yadda za a yi a ce akwai wata shaidar ta kai ta Allah duk da yake su masu ilimin suna shaida mala'iku suna shaida shi yasa Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi to da yanzu kaga nan yusalluna duka zamiri guda ne an ka kawo yusalluna da Allah da mala'ikunsa ba a ce yusallillahu ba yusallil mala'ika to amma shi ke nuna cewa mala'iku su ne Allah ko ko irin salatin da Allah yake yi irin salatin da suke yi shi yasa kada mutum ya je yi kwaba Allah ya tabbatar maka shi wata sifa ka zo ka kore ta ka ce a'a sami'un Allah yana ji amma bai ji kaga ma abin ya za akwai tufka da walwala kai kana kallon kanka ne kana siffanta kanka da Allah ko kana siffanta jin halittu da jin Allah alhali ko zatin Allah ya bambanta da zatin halittu Allah yana ji jin da ya dace da shi shi yasan irin yadda yake shi abinda ba a bayyana maka ba sai ka abin nan don haka sai ayi hattara kun ganan an kawo Allah da mala'iku da masu ilimi tare ko cewa shaida ta bambanta mas'ala ta ƙarshe wadda zan fitar a gurguje shine inda Allah ce qa'iman bil qist Allah ya tsayu da adalci nan ba ana nufin Allah yana yin tsaye ba to mina an ce bil qisti kaga muta'alliqin shi Allah ya tsayu da adalci kidan ma'ana lazimta nan ake nufi ba ana nufin Allah yana yin tsaye ba balle ka fassara shi da yin tsaye wato qama wani lokaci tana nufin tsayuwa tashi tsaye kamar ma'ana jajircewa wani lokaci qama tana nufin lazimta abu wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kaga sai an kace daga cikin ahli alkitabi wanda in ka bashi amana ko da ta dinari ce ba zai bai rokar shi ba sai ka tsayo akan shi ka gana illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka zama to tsaye akan shi ba ana nufin ka zo ka yi tsaye ba ka saka hannu ma'ana sai ka lazimce shi ka jajirce ka cilastar da shi ko a zamne ko a shari'a ko a kotu ko a ko ina shine na ake nufi da qa'ima to don haka nan qa'iman bil qist kaka ce an ce Allah siffanta Allah yana tsaye wal iyadu billah Allah ya shiryar da mu ‘yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 94 a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene amfanin fadar Allah subhanahu wata'ala wahum mu'riduna da Allah ce wahum mu'riduna suna masu kau da kai fi qawlihi a fatar Allah alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin ba kai kalla ba nan ana wato nuna abin mamaki kenan Qur'ani yana amfani da alam tara zuwa ga wato nuna ban mamaki ko kallon abin wa'azi a cikin al'amari alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab baka kalli waɗanda aka ba su rabo na littafi ba yud'auna ila kitabillah na an ce nasiban ba dan saboda dan Allah ya saukar da littafi ba wanda zai iya kewaye sani da littafin Allah shi yasa an ce nasiban min alkitab shi yasa alqur'ani duk da kai tafsirin shi baka iya kewaye sani da ma'anar tafsirin alqur'ani gaba daya yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum za a kira su zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum dan yayi hukunci zuwa gare su thumma yatawalla fariqun minhum sai wata jama'a daga cikin su ta juya wa hum mu'ridun suna masu kauda kai malam yace to wattawalli juyawa wal i'rad da kau da kai wahidun abu guda ne kama sabaqa fil baqara kamar yadda ma aka taba bayanin wannan a cikin suratul baqara falima jama'a bainahuma ya akai kuma Allah subhanahu wataala nan ya saki hada su kaga nan malam ya faɗi cewa ya bayanin su a cikin suratul baqara shi yasa mas'ala idan aka bijiro ayi bayanin ta ko da ta maimaitu shi yasa ma alqur'ani Allah kira shi kitaban mutashabihan masaniya imamu sa'adi yace ya dauki wannan manhaji ne wata aya ko da ta fassara ta ko akwai irin ta zai sake maimaitawa dalili kuma tana yiwa wani ba zai ga wancan gurin ba kuma in bayani ne tana yiwa wani wannan wannan ne zai ji ba zai ji wancan din ba shi yasa maimaita ma bayanin yana da amfani qulna mallin yace ma anahu abinda ake nufi ya tawallauna anid da'i za su kauda kai daga wanda ke kiransu an gane ko wa yu'riduna amma da'ahum ilaihi sai su kauda kai daga abin da ya kira su zuwa gare shi wa huwa kitabullah shine littafin Allah kenan misali da anka ce ya tawallauna sun juya sun bada baya daga shi mutumin da yake kiran su sannan mu'riduna sun kauda kai daga nassi kenan nan kaudawa kai ta ta'allaka guda ta ta'allaka ne daga shi mai hukuncin guda ta ta'allaka da abin da za a yi hukunci da shi shine abin da malai yake son ya ce dan kaka ce kamar akwai hashu cikin alkur'ani ko ko an maimaita abin da bai da amfani waɗansu malamai suka ce a'a au kenan yatawallauna bi abdanihim za su juyar da kai abin da su ba da baya da jikinsu an gane ko wa yu'riduna anil haqqi bi qulubihim su kauda kai da zukatansu wato daga gaskiya daga zukatansu au ko ko malam yace kana alladhina yatawallaw ulama ulama'uhum waɗanda suka juya su ne malamansu wallazina a'radu atba'uhum waɗanda suka juya suka bada baya su ne magoya bayan su kenan dai duk dai a takaice dai malam ya kawo su ina fata an fahimce ni kenan nan abinda ake nufi na farko malamai na biyu jahilai da a nuna maka ta'allukin fi'ili tunda ba a kawo shi ba ana iya ta'allaka shi irin yadda ya abin nan To, kafin wannan zan ɗan ƙara waɗansu matsaloli da nake ɗan kawowa gwargwadon abin da hali ya bayar, shi ne cewa a nan akwai abin da za mu iya ɗan ɗauka cikin wannan aya na amfani. Daga ciki shi ne nan waɗansu malamai sun ce sun mai tawalla fariƙun minhum nan ya nuna sun juya aiki ne, aiki ne tawalla ya juya ya ba da baya. Wahun mu'riduna dama ɗabi'a su ce kau da kai. kenan sai ya zama to wagga jumla ce fi'iliya ta biyu kuma jumla ce ismiya jumla fi'iliya wato tana nuna an yi abu ko za a yi ko ko ana gayi kaga in anka ce zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya ko ko yazhabu zai tafi yana ɗaukar ma'ana bi mudari amma an ka ce zahibun dama shi matafiyi ne to kaga wannan summa ya tawalla sai su, su juya kenan yana ya nuna juyawa ɗaya an gane ko ya tawalla su juya amma ko inda an ce tawallau sun juya sun bada baya ko ko za su juya su bada baya amma an ka ce wahum mu'riduna dama su masu kau da kai ne tabbatattu suke ɗabi'a su ci kenan wannan na farko ya nuna sun aikata na biyu ya nuna maka dama ɗabi'a su ce yin wannan aikin kaga wannan hanya ce daga cikin wanda malamai suka kawo duk da yake malam bai kawo ta ba sannan kuma daga cikin abin da za mu fahimta cikin wannan aya na alamtar ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum malamai suna kawo asbabun nuzul in ka diba cikin ibn ibn jarir at-tabari da sauran littattafai suna kawo cewa Yahudawa ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu hukunci game da abin da ya shafi al'amarin zina dama Allah ya ce in sun zo in ya ga dama ya musu hukunci in ya ga dama ya bar su sai ya musu hukuncin cewa za a jefe sai suka juya suka bada baya to wannan da shine waɗansu malamai suke kawo ana iya istinbatin mas'ala ta cewa shar'u man qablana za a yi aiki da shari'a waɗanda suka gabace mu matuƙar ba a samu nassin da ya shafe ta ba ina fata an fahimci karkashin wannan aya malamai suna suna daga cikin abin da suke fitar da wannan da kuma li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da kuma yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah ya shirya da ku hanyar waɗanda suka gabace ku sai suka ce to akwai shar'u man qablana da kuma laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab za a iya ɗauka abin lura kenan nan ma akwai shar'u man qablana da kuma waccan aya da muka karanta ta cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko wani mun sanya mishi shari'a da kuma hanyar da zai bi da fa bi hudahu muqtadi annabawa a yi koyi da shari'o'insu kenan ana fitar da qadiya ta shar'u man qablana wanda yake son bayani sai ya kuma cikin usulul fiqh ya ga aqwalul ulama da inda akai sabani da inda akai ittifaqi cikin qadiya eh mas'ala ta karshe da zan fitar anan da anka ce thumma yud'auna ila kitabillahi li yahkuma bainahum in an kawo kira'ar da ta ce li yuhkama bainahum dan ayi hukunci tsakankanin su nan ba haduwa zai yin hukunci ba amma nan sai anka ce li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakankanin su to alhali kuma shi littafi baya yin hukunci sai dai mu ce nan li yahkuma bainahum manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yin hukunci amma sai an kai isnadin hukunci zuwa ga littafi dan saboda littafin da shine za a yin hukunci don qur'ani ba shine zai yin hukunci ba yayin magana ya ce ga yadda za a yi ko kuma littafin nasu in mun ce kitabillah ana nufin wato at-taura kenan idan muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu hukuncin abin da ke cikin at-taura jefewa duk da yake aya an ce ta sabka an shafe karatunta amma hukuncin ta ba a shafe shi ba sai ya zama to an tabbatar da hukuncin ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma shi da aka sauka ma alqur'ani ko da ma cikin at-taura muqaddarta an ce kafin ma a shafe wannan aya ce mu ce bata sauka ba ga musulmi to sai ya zama to tabbatar da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuna wannan hukunci shi ake yi ai sunna ce ta qaririya zai zama to daga cikin shar'u man qabla na yi musu shari'a da abin da ya tabbata don bai samu abin da ya shafe shi ba ina fatan ɗaliban ilimi za su iya fahimtar abin da ake nufi ma'ana ko da da attaura musu hukunci kafin ayar jefewa ta sauka cikin alkur'ani a shafe karatunta ko kuma kafin ko da ba a shafe karatunta ba ko kuma a ce an shafe karatun bayan an shafe karatunta ne suka zo ina fatan fahimci ne zai yi musu hukunci da alkur'ani ba matsala in kuma da attaura yi musu kenan alkur'ani ya tabbatar da abin ko kuma a'a ma ayar bata sauka ba to tun da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da shi akan wannan hukuncin kafin ya saukar masa wannan aya ban sani ba ko ɗaliban ilimi mun fahimci haka wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba shine mas'ala ta 95 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwiyatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka yazo a cikin alqur'ani Allah ya ce biyadikal khair alkhairi yana gare ka a cikin suratu Ali Imran aya ta 26 yace khussal khairu bizikri sai aka keɓance alkhairi da ambato wa biyadihi ta'ala alkhairu washar alkhairi yana ga ga hannun Allah kuma shari yana ga hannunsa an gane ko wan naf'u wad-durru aidan da amfani da cutarwa kuma shine aidan qulna malan yace li annal kalama domin magana inna ma warada alal mushrikina an gane ko inna ma warada wato magana ta zo ne raddan alal mushrikina ana raddi ne ga mushrikai fi ma an karuhu na daga abin da suka yi musu mimma wa'ada Allah ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam ala lisani jibril alaihi salam abinda Allah yayi ma manzonsa alkawali sallallahu alaihi wa sallam na alkhairi wato ta hanyar jibrilu kenan min fath biladir rumi wa faris an gane ko min fathi biladir ruma wa farisa na za a buɗe garin Ruma da Farisa. Kenan alƙawali ne na Allah cewa za a yi wannan da Allah ce ghalibatul rumu fi adal al-ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Alƙawali ne aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Farisa da Ruma za su shiga karkashin shi bayan ma kuma an yi alƙawalin cewa su waɗancan kiristocin za su rinjayi wato waɗancan kuma an yi alƙawalin cewa muminai a wannan rana za su yi farin ciki a ran nan aka yi yakin wato Badar. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك مزا الله تيرا دا امنتي الله ستبتا اغريش ياي مصحابي القول wannan فلما كان الكلام في الخير saboda bayanin da ake yi na zancan alkhairi na Allah zai ba su mulkin abin Farisa da Ruma to khassahu bizikri sai Allah keɓance shi da ambato bi'tibaril hali domin an kalli halin da ake magana akan shi akwai abin da bai dace ana maganar sa ba ko da wato misali alkhairi ne in ba lokacin sa ya dace ba aw arada alkhaira washar waɗansu malamai suka ce a'a abinda Allah yake nufi shine wato biyadika alkhairu ne washarru faktafa bi ahadihima sai ya faɗi ɗai amma bai faɗi wannan ba li dilalatihi alal akhar domin wancan yana nuna wannan misali ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah sarabila taqikumul harra a aya ta cikin suratul nahl ta 81 inda Allah subhanahu wataala ce waja'ala lakum sarabila taqikumul harra Allah ya sanya muku as-sarabil an gane ko tufafi ko kaya taqikumul harra waɗanda suke kare ku daga tsananin zafi a to ai wal barda da kuma sanyi domin akwai sutura wadda take kare ku da sanyi da kuma sutura da take kare ku da zafi ina fata an fahimta to amma sai ya faɗi wannan alhar saboda ana magana ne akan waɗanda suke rayuwa a cikin sahara ni'imar da Allah ya musu ta lokacin tsananin zafi suna samun wato abin nan sai yake cewa wa inna ma khassa alkhaira bizikri Allah ya keɓance alkhairi da ambato li'annahu almarghu li'annahu abin nan لأنه المرغوب فيه domin shine wanda ake kwadayi al-matluba lil ibad min Allah ta'ala wanda bayi suke bukata ga Allah subhanahu wa ta'ala kina sai zamanto an kalli siyaki wannan kuma zaka gane shi a cikin alqur'ani yana da yawa malam ya kawo misalai malamai suna kiransa uslubul ihtibak al-ihtibak shine kamar sake abu idan aka sake wani abu ba a ganin wani a cikin sa wanda bayani ba zan iya kawo shi ba kadiba cikin wato at-tahrir wa tanwir ibn ashir na yawan kawo shi da kuma mafatih at-tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib ya kawo wannan mustalah na al-ihtibak da kuma mu'jamul balaghati al-arabiyya na badawi tabana zaka ga me ake nuhi da al-ihtibak kamar ko girgije Allah kira shi wasu sama'i zatil hubuk ma'abuciya hanyoyi ko girgije saboda hanyoyin suna kamar an sassaƙe su ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam ya kawo a nan kafin mu wuce akwai dan abu da nake son in dan ƙara kaɗan shine cewa shine cewa da an ka ce biyadika alkhair alkhairi yana gare ka nan kuma an ce hadda sharri mu fahimci cewa shi sharri ɗan adam shi na yake ɗauka yake fahimta sharri sharri a wajensa Allah baya aikata sharri don mu'tazila suna cewa kawai sharri ɗan adam ne yake aikata shi Allah baya aikata Allah bai halicci sharri ba min sharri ma khalaqa suka ce min sharri daga sharri ma khalaqa sun ce ma nafiya ce Allah bai halicci sharri ba a'a shi ababen sharri waɗanda ke kai ga ɗan adam ga halaka shine ke zaɓar su ya zaɓe su ya aikata ya halaka amma shi Allah duk abin da ya akwai hikima cikinsa shi yasa da Allah ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi da sharri ma'ana bi sharri abin da yake buƙatar ku yi haƙuri rashin lafiya yana buƙatar ka yi haƙuri ba sharri Allah ya ma ba idan ka gode ma Allah ka yi haƙuri sai Allah ya baka lada wal khairi da alkhairi ba ana nufin alkhairi a'a abin da yake buƙatar ka gode wa Allah Allah ya baka dukiya kai matsayinka alkhairi ce amma Allah yana buƙatar ka gode ma Allah asharru nan ba ana nufin bi ba ba ana nufin ba Allah ya aikata sharri in abin da yana buƙatar kai hakuri shi yasa alkhairin da kake ganin alkhairi ne gare ka yana iya zamantowa sharri waɗanda suka yi gurin Allah ya ba su dukiya zamanin karuna bayan Allah halakar da shi mi suka yi suka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina ba dan da Allah ya muna ni'ima ba wai talaucin da suke cikin shi yanzu kaji su niba suka kiransa la khasafa bina da Allah ya ya halakar da mu ya kifa kasa da mu kenan mu fahimci me ake nuhi da alkhairu washar shi yasa bani Isra'ila Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da alhasanat abubuwa kyawawa ma'ana abin da yake bukatar a gode ma Allah was sayyiat mun jarrabe su da abubuwa munana ma'ana wanda suke bukatar a yi haƙuri la'allahum yarji'un don saboda su dawo da haka yana buƙatar nan ɗalibin ilimi ya fahimci me ake nufi da asharru cikin alqur'ani kakka zo ka ce na an ce biya dukal khairu wa sharru kenan kamar Allah subhanahu wataala yana aikata sharri a'a Allah subhanahu wataala shi babu wani abu duka jarraba kan yayi da alkhairi kamar da zo cikin hadisi na sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ajaban li amril mu'min ko ba haka ba inna amrahu kulluhu khair al'amri mu'min dukkan shi alkhairi ne in mai kyau ya same shi ya gode ma Allah ya samu lada in mumuna ya same shi wa in asabathu darra an gane ko idan mumuna ta same shi shakkar sabara fa kana khairan la sai ya hakuri sai zan alkhairi gare shi da haka wajen fahimtar alkhair wa shar dole ɗaliban ilimi mu zage damtse wajen fahimtar nasoshi ka aje a aikata banna wajen fassara a ta shiga cikin juna mas'ala ta ƙarshe da zan kawo wannan ana kiran sa uslubu ta'addub ma Allah cikin Qur'ani yana da yawa zan dan bada misallansa saboda abu ne wanda bamu san ko lokaci yana kai mu kare littattafan nan ba shine cewa uslubu ta'addub ma Allah dama karatun al-asalibul qur'aniyya zai baka damar kai hitar da matsaloli masu yawa uslubin qur'ani wajen tabbatar da tauhidi uslubin qur'ani wajen tauhidi kala uku na uslubin qur'ani wajen tabbatar da tauhidin rububiyya uslubin qur'ani wajen tabbatar da tauhidul uluhiyya uslubin alqur'ani wajen tabbatar da tauhidul asma' was sifat kaga nan ka samu wudu uku in ka ta cikin alqur'ani uslubin qur'ani wajen bayanin hukumce-hukumce na shari'a uslubin qur'ani wajen bayyana da'awa annabawa uslubin alqur'ani wajen kaza sai ka samu maudu'i fiye da ɗari in kai mai bincike ne nan da nan za ka yi istinbatin mas'aloli yana daga cikin abin da zai taimaka ma wato ɗalibin ilimi amma anan zan yi bayani akan abu guda ne daga cikin su shine cewa mafi yawancin ababen da suke da alaka da dan adam baya son su ko yana ganin sharri ne sai ka iske alqur'ani bai cika danganta su zuwa ga Allah kai tsaye ba misali nan kaga nan biya dikal khair ya kamata a kawo sharri ba a kawo shi ba uslubi ne alqur'ani a cikin suratul jinni sun ka cewa anna la nadiri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna la nadiri suka ce mu bu sani ba a sharrun urida biman fil ard shin sharri ne aka nufa ga wanda ke bisa doron ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su ya nuface su da alkhairi kaga nan wajen alkhairi sun ce arada bihim rabbuhum amma wajen wanda ake ganin sharri sun ce urida biman fil ardi bu ce arada Allah biman fil ardi ba ban sani kuma fahimci wannan ba misalin sa kuma har yanzu annabi ayyub Allah ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur annabi ayyub yace massani yadur ya ce Allah cuta ta shafe ni bai ce Allah ka shafe ni da cuta ba masani ya durru a cikin su ba ce masani shaitanu bi nusbin wa azab kaga sai danganta abin zuwa ga shaitan bayan ya san cewa shaitan ba zai iya cutar da shi ba sai da wa sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala balma akwai wani misali shi ma annabi Ibrahim a cikin suratul shu'ara da yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin kaga sai ce allazi khalaqani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce ni. Annabi Ibrahim ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ni, fahuwa ya hadin shi ne zai shiryar da ni. Kaga da ya ce halaka ni, Allah shi ne ya halicce ni, nan bai ce wato sai ce fahuwa ya hadin sai kawo huwa, don mi don ya nuna maka ba mai shiryawa zamirul fasli wanda ke nuna shi kaɗai ne ke shiryawa. Wallazi huwa yut'imuni kaga wajen cewa ma yace Allah shi kaɗai yake ciyar da ni. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu kaga sanin sai bai kawo damirul hasir ba sai ce wa idza maridtu kuma bai isnadi zuwa ga Allah ba yace wa idza maridtu bai ce wa idza amradani ba in ya sa min rashin lafiya sai ce wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake bani lafiya an gane ko wallazi yumituni thumma yuhyin kuma shine mai kashin shine mai rayar da bai ce wallazi huwa yumituni ba wa yuhyini dan babu mai iddia'in rayarwa da kashewa in ba Allah ba ko fir'auna da yace ana rabbukumul a'la ya san ƙarya yake yi ko kuma da murudu da ya ce ana uhi wa umit ya san shi ma ƙarya yake yi ba shi ke raya ba shi ke kashewa ba illa dai in Allah ya bashi ikon kashewa da sababban da yake su yana iya rayewa yana iya kashewa uslubin alqur'ani kenan wanda kuma zan bada misali guda na ƙarshe akan ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa a cikin suratul suratul kahf annabi Musa da ya tare da Khidr da ya zo wajen fassara ababen da suka faru sai ya amfani da wannan uslubi kaga yace amma safinatu fakanat lil masakina ya'maluna fil bahri kaga da yake jirgi ne yace fa aradtu an aibaha sai ni so in yi mata aibi kaga sai ya danganta fashe jirgin ruwa zuwa gare shi aradtu ni da kaina na niyya yace wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما كان سيتي أبنجيجن كي كيسون سو كي wannan matsayi bai ce ba fa'aratu sannan kuma da ya zo zuwa ga abin nan yaro da ya kashe lokacin da ya zancen kashe yaro ya ce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradina an yubdi lahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan kaga nan sai nace muna fatan ubangijin su ya musanya musu kaga nan abin da yake duk bai dace ba sai shi danganta shi zuwa ga kanshi amma wajen abin da sace fa'arattu can ko sace fa'arada rabbuka dan mu gane uslubu ta'addub ma Allah subhanahu wata'ala daga nan sai ka fitar da uslubin khitab muhawara zuwa ga Allah usulubin muhawara zuwa ga mutane daban-daban ko kafiri ne in za a tattauna da shi usulubin tattaunawa da shi in ba ya saba ma shari'a ba fadar gaskiya cikin ladabi da biyayya da dalilai ba tare da taba zatin shi mutumin ba wannan usulubi ya kamata a ce a wannan zamanin mun koyi usulubi na kyautata magana wannan shi ne sawar mu'amala tsakanin musulmi da musulmi ta yi kyau hatta da kafirran ma wasu sai su gane addini ta fuska ingantatta amma cikin soke-soke da yawan kan hari da suka zatin mutum da garinsu da jiharsu da launinsa da kabilarsa ko kafiri ne ba zai sa ya karbi addini ba balle kuma tsakanin musulmai da musulmai ko mata da miji idan ya zamanto akwai ghilza fil qawl zai zamanto al'amari ba zai yi kyau ba Allah subhanahu wataala ya ganar da mu to wannan dai shi ne abin da zan iya cewa kan wannan mas'ala wallahu a'lam mas'ala ta gaba wadda za mu tashi a kanta an gane ko ita ce wato mas'ala ta 96 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace yulijul laila fin nahar Allah yana sanya dare a cikin yini wa yulijul nahar fil lail ko yana sanya yini a cikin rana wa iladu shay'i fi shay'i idan an ce an sanya wani abu a cikin wani abu yaqtadi ijtima'u haqiqatihima ya kamata a ce tare sun haɗu alhali ko sai wannan ya tafi wannan ya zo ba'dal ilaji bayan an sa su ka ilajil khayt fil ibra kamar a sanya zare a cikin annura kenan kaga wannan ya shiga cikin wannan wal isbu ko usbu ko yana da wato kusan lura guda goma sha shida fil khatim yadda ake fadar shi usbu din ya kai siga guda goma sha shida don kawai ne na ji na faɗi ɗaya ko biyu ya ji ba wanda ya sani ba ce ya ce abin nan siga kusan goma sha shida gare shi kuma sun fi haka almuhimmu dai wal isba fil khatim kamar yadda ake sanya wato al khatim fil usba kenan ana sanya zobe a cikin dan yatsa wa nahwihi ma da abin da ya kama da su wa haqiqatul layli wan nahar la yajtami'ani shi ko dare da yini ba sa haduwa qulna al ilaju qad yakunu kama zakartum malam yace ana nufin al ilaju wani lokaci ana nufin kamar yadda kuke nufi a sanya wani abu cikin wani abu ana ganin su wa qad yakunu ma tabaddulu sifati ahadihima sannan yana iya zakkuwa da canza sifar ɗaya daga cikin su bi ghalabati sifati al akhar alaihi sifar ɗaya daga cikin su sai ta rinjaye ɗaya ma'a baqa'i zatihi fihi koda kuma ya tabbata a cikin shi ka ilaji ilaji yasirin min al-khubzi fi labanin kathir kamar yadda ake sanya wato biredi mu ce biredi khubz wasu na fassara shi da gurasa ko masa kafin ayo biredi in ka kai mamakin wani ya ce khubz gurasa ko masa kai mamaki don can da babu biredin daga bayan biredin ya zo muna min khubzin fi labanin kathir sai a sanya biredi a cikin nono mai yawa au bil aksi ko ku a sanya nono kaɗan a cikin biredi mai yawa sai ka iske ai ya shige a cikinsa kaɗan kaɗan kaɗan zatin sa zai shige ba a ganin sa to haka ne daren da yini kaɗan kaɗan ne kowanne daga cikin su yake shiga cikin wani sifar shi tana canzawa sai ya canza kai ba kai tsaye ba an ɗauko wannan an kaɗa kamar yadda muke tunani malam ya ce to fa innal haqiqataini mujtami'atani zatan haqiqa guda biyu sun haɗu zati guda biredi zati ne misali nono zati ne kenan sun haɗu wa junan su gashi ana gani wasifatu ihdahuma ghalibatun al ukhra ɗaya daga cikin sifofi tarin jayi wata idan aka ɗauko nono kaɗan aka zuba cikin biredi zaka iske kaɗan kaɗan yana shigewa ga lalle tabbas ana ganin akwai nono cikin biredin amma kuma ya shige ya ɓace ya nuta yace to kadhalika lailu wannan har haka ma haka ne dare da yini idza kana lailu arba'a idza kana lailu arba'a ashra 14 sa'a idan ya zamanto dare yana da awa 24 bin nisbati ila zaman al-i'tidal lokacin da yake daidaita fa fihi min an-nahari sa'atani wato qat'an kenan an cire wani yanki na daga cikin dare an sanya a cikin shi ma'ana wa kadhal aksu an gane ko kokoki sun kuyansa lokacin zafi zamu ga cewa yini yafi dare tsawo lokacin sanyi dare ya fi ni tsawo kenan ana ɗiban wani lokaci na wani daga cikin shi sai a sanya a cikin wani tare da cewa ya kamata a ce kowanne daga cikin su yayi awa sha biyu kenan awa ashirin da hudu sabanin ma waɗansu wurare inda zaka iske rana ta yi kusan wata shida dare yayi wata shida an gane ko a wajen su yankin Canada kinan da wajen Rasha suna da irin waɗannan matsaloli waɗanda an tattauna kan matsalar su ya za su yi azumi an gane ko malamai sun ba an tattauna a rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya wasu malamai sun ce to za su yi amfani da kasashen da suke kusa da su waɗanda suke ganin rana da wata waɗanda suke da iyaka da ƙasar su ko da su suna da nisa sai su yi aiki da su waɗansu malamai kuma sun ce a su kaddara irin yadda suke kaddara sallolin su tunda su can ba sa a lokacin zafi a lokacin rana za su yi ɗaki ne mai labule kawai su kwanta idan lokacin tashi yayi na bacci sai su saka wato awa kaza za su yi bacci su tashi kenan yadda suke kaddara sallolin su haka za su kaddara wato matsayin azumin su ina fata an fahimci ni ko su kalli kasar da take da iyaka da su yadda take shan ruwa sai su yi amfani da shi ko kuma su kaddara dama ga lokacin da suke sallar magriba ga lokacin da suke sallar asuba sai su yi amfani da shi su kaddara kamar yadda shi ma dujjal an ce kwanakin sa waɗansu yinin sa zai yi tsawo sahabbai sun ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam in mun ga wannan lokacin ya zamu yi yace sai ku kaddara irin yadda kuke yin salloli duk da yake sun tambaya bayani ba su bane amma saboda al'ummar da za ta zo bayan su wannan shine kenan zancen abin da za a iya cewa aw ma'anahu malam yace ko kuma ma'anarsa yuliju zamanan layli fi zamanin nahar Allah yana sanya lokacin yini a cikin zamanin layl lokacin dare fi zamanin nahar a cikin lokacin yini wabil aksi da sabanin shi duk dai ma'ana tana tafiya guda kenan ya ɗibi cikin wannan can ya sanya wannan aw yuliju layla fi nahari ko ko Allah yana sanya dare a cikin yini أو يولج الليل في النهار وبالعكس باعتبار أن أن ليل قوم هو نهار آخرين كنا أنكل لتيوا daren wasu shine yinin wasu domin lokacin da ake yin yini a wani wuri lokacin da ake yin dare a wani wuri wa bil aksi an gane ko kinan ba turawa na suka fara gano wannan badidin musulmin da suka musulmi sun faɗi wannan magana tun a lokaci aru aru akwai wannan mas'ala ta cewa malamai sun yi bayanin wannan zaka iske wannan malami Muhammad bin Abi Bakr bin Abdulkadir Arrazi wanda ya wanda littafi shi daga cikin malamai na wato farko-farko daga cikin malamai waɗanda suka yi rubutu a cikin duniyar musulmi to kaga waɗanda suke ganin abin nan malamai suke cewa malam ya rubuta wannan littafi ya ƙare rubuta shi hijira tana da shekara 668 ya ƙare rubuta wannan littafi tun hijira da shekara 668 kenan yanzu dai idan muka duba littafin nan ya kai kusan shekara 700 ko 700 zuwa shi na kuranin shekara 800 a duniya shekara 800 to kaji musulmi sun san cewa in ana yini a wani wuri ana yin dare a wani wuri ba wai binciken turawa ne ya kawo mana wannan ba aw ma'anahu annahu khalaqa laylan sirfan khalisan waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi da Allah yana sanya dare cikin yini yini cikin dare Allah sai da ya halicci dare sirfan zalla khalisan shi kadai wa khalaqa ma huwa mumtazijun minhu ma sannan ya halicci abinda ke tsakankanin su wa huwa ma ma wa huwa ma qubayla turu'i shamsi wa qubayla ghurubiha abinda ke tsakankanin su wato zaka iske idan an ka ce ma alfijiri zai keto akwai sauran duhu akwai sauran haske akwai abu tsakankanin su sannan haka idan rana za ta faɗi zaka iske akwai sauran duhu akwai sauran haske wannan dan abin nan da yake cinkushewa tsakankanin su an gane ko malam ya ce to duk dai inda ta kai ta kawo wal jawabu thalithu war rabi'u ya ummani jami'as sana amsa da malamai suka bayar ta uku da ta hudu sun shafi dukkan wato shekaru ma'ana kenan dukkan shekara za ta iya shiga ciki kenan abinda ake nuhi an ce zamanin laili da zamanin nahar kaga wannan ya shafi kowane yini da kowace rana sannan naha da an ce waɗansu suna cikin yini waɗansu suna cikin dare shi ma yana nufin kenan ma'ana ya shafi kowace shekara tun da duk duniya dai ba yadda za a yi dare ya haɗe duniya kuma bai yiwuwa a ce yini ya haɗe duniya kenan wannan ya shafi dukkan shekara ya shafi dukkan wani lokaci malam yana so nuna maka cewa wannan amsa ta guda uku na da ta uku da ta hudu suna nuna kamar amsa su za ta zamanto a ammu ta fi haɗe komai da komai fiye da waɗancan wallahu ta'ala a'lam to akwai maganganu da dama da malamai suka yi a ƙarƙashin wannan aya duk da ba za mu samun abin nan ba yulijul layla fin nahar ta fuska yadda Allah yake sanya ɗaya daga cikin wani akwai hikima kwarai da gaske domin Allah subhanahu wata'ala baya sako dare ya zo lokaci guda cak sannan baya kawo yini ya zo lokaci guda cak domin daga ciki da ana kawai safiya kawai sai Allah ya sako dare lokaci guda bub zaka iya iske za a iya samun matsala a rayuwa irin na accident da waɗansu abubuwa su ɓace ayyuka su tsaya amma da yake an san lokacin zai yi sai a shirya kaɗan kaɗan duhu na tafiya kaga ko mai mota zaka iske wuta kaɗan kaɗan yake saka ta har lokacin da za ta yin faɗi ta faɗaɗa kaga wutan mota akwai mai tsawo kafin a fara da wadda take tafi ta tsawo kafin a kai waccan mai tsawo yana da alaka da shigowar dare kaga da Allah zai sako shi lokaci guda da matsaloli za su iya faruwa da accident da abin da ya kama da haka shi kuma yinin da za a ana dare kawai a sako haske lokaci guda da wannan ma zai iya shafar ganin mutane kuma zai iya saka mutane da dama cikin matsala musamman waɗanda suke aikata wani abu wanda bai dace ba da Allah ya sako fitila kawai kai tsaye suka iske wani abin nan amma da yake Allah ghafurur rahimun nasittir sai ka iske yana barin lokacin daren sai in lokacin jaye shi yayi sannan ya janye shi to wannan kenan to za mu je a mas'alan mu ta gaba yanzu za mu koma cikin littafin abin nan daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shine ya kawo mas'ala wadda take da alaka da aya ta 28 malam shi yanzu ya ketare ta 20 wannan ya kai har zuwa aya ta 36 a ƙarƙashin aya mas'ala ta 39 a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab wajen fadar Allah subhanahu wataala qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala injimalan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada muminnai su riƙi kafirai masoya koma bayan muminnai aya ta 28 a cikin suratu ali imran malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai girma mai daraja mai daukaka tuhimu tana sawa mutum yayi zaton anna ittikhadhal kuffari awliya'a mutum ya riƙi kafirai masoya idza lam yakun min dunil mu'minina an gane ko idan ya kasance ba tare da muminnai ba an gane ko idza lam yakun min dunil mu'minina ma'ana in ba ya watsar da muminnai gaba ɗaya ba shine abin da ake nufi la ba asabihi babu laifi akan sa bi dalili qawlihi min dunil mu'minin domin an ce min dunil mu'minina kenan kamar in mutun ya kalli zahiri za ta nuna mai cewa da an ka ce kan mutun ya rike kafirai masoya ba da muminnai ba kenan kamar aya tana nuna a'a in ka riki muminnai da kafirai ka hada su to babu matsala tunda an ce min dunil mu'minina sai ka bar muminnai malam yace wa qad ja'at ayatun ukhar sai dai wadansu ayoyi sun zo tadullu ala man ittikhadihim awliya mutlaqan wanda suke nuna cewa riƙon kafirai awliya an hana shi mutlaqan sakewawai ko da zaka hada da mu'minne ko ba zaka hada da mu'minne ba an hana ka ka qaulihi ta'ala wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira a aya suratul nisa aya ta 89 kaf ku rika daga cikin kafirai waliyan majibincin lamari wala nasiran ko kuma mataimaki la tattakhidhu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء cikin suratul maida aya ta 57 ya ayyuhal ladina amanu kina da shi aya take farawa da malam bai kawo shi ba ba dan malam ba mahaddacin alqur'ani bane a'a don cin rubutu ne ya kawo bai kawo farkon aya ba kinan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul ladina ittakhadhu dinakum huzuwan wala'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya to wannan ita ko aya ta nuna cewa kada mu riki waɗanda suka riƙe addinin mu abin izgili da wasa daga ma'abuta ahlul kitabi ma'abuta littafi da kafirai mu rike su masoya wannan ta hana a rike kafirai kwata kwata ita ko wannan aya kamar ta zo tana nuna cewa kada mu hada mu rike kafirai zalla amma mu hada da muminai a zahirinta malam yace wa qad taqarrara fi ilmi al-usul ya tabbata a cikin ilimin usulul fiqh kenan a wal jawabu an hadha malam yace amsa ga wannan anna qawlahu fadar Allah min dunil mu'minina ba da mu'minnai ba la mafhuma lahu da mun yi a darasin mu na 25 mun zancin la mafhuma lahu ba a fahimtar kishiyarsa dama na faɗa ilmu usulul fiqh akwai mafhum wanda yake ya kasu gida biyu mafhumul muwafaqa da kuma mafhumul mukhalafa shi ma mafhumul mukhalafa akwai maqtu'un akwai madnun shi ma mafhumul muwafaqa akwai maqtu'un da madnun sannan shi muwafaka ya kasu gida biyu mukhalafa ya kasu gida takwas da tsarin su wanda kuma akwai mawani waɗanda suke hana a yi aiki da shi to don haka karatun sai mutum ya zage dantse malam ya ce la mafhuma lahu ma'ana ba a hankalta ma kishiyarsa ma'ana akwai abin da ana hankalta ma kishiyarsa akwai abin da ba a hankalta ma kishiyarsa to wanda ba a hankalta ma kishiyarsa ko ba a riko da kishiyarsa an gane ko a yi hukunci da ita wa qad taqarrara fi ilmi al-usul mallan yace ya tabbata a cikin ilimin usulul fiqh anna dalil al-khitab an gane ko dalil al-khitab alladhi huwa mafhum al-mukhalafa malamai suna kiransa dalil al-khitab kuma suna kiransa mafhum al-mukhalafa lahu mawani'u tamna'u i'tibarahu akwai ababen da suke hana ayi aiki da mafhumul mukhalafa inji malamai sun hana minha daga cikinsu in ji malan kaunu taksisil mantuki bi zikiri li ajli muwafaqatihi lil waqi shi na daga cikin abin da ke sawa ba a aiki da mafhumul mukhalafa ya zamanto an keɓance almantuk abin da an ka ambata cikin nasibi zikiri li ajili muwafaqatihi lil waqi' saboda min ya zamanto ya dace da abin da yake faruwa kama fi hadhihi al-aya kamar da yazo a cikin wannan aya li annaha nazalat fi qaumin wannan aya ta sabka a cikin sha'anin waɗansu mutane wala wul yahuda wala wu daga wala yuwali ne sun kulla alaka ta kawanceceniya da yahudawa ta soyayya dunal mu'minin an gane ko ba da mu'minnai ba ina fatan an fahimce ni fa nazalat sai wannan aya ta sabka ma'ana dunal mu'minin sun bar mu'minnai ma'ana ba tare da sun rike kafirai sun bar mu'minnai ko kuma sun je sun yi gaban kansu ba tare da abin da za a kulla yarjejeniya da mu'minnai gaba ɗaya ba duk da yake wancan shine na farko ya fi abin nan domin in yarjejeniya ce wadda kowa zai shiga kenan an sa abin da ake ciki amma ka kulla kawancece ne kai kadai wato ka bar kafirai ka bar musulmai kamar yadda da yawa daga cikin musulmi sai ga sun fi son kafiri sun fi tumbatso da kafiri sun fi ba kafiri muhimmanci sun fi jin daɗin a ce kafiri yarin jayi musulmi sun fi ganin laifin duniya gaba ɗaya na musulmai ne ba na kafirai ba ne tare da kuma sharrin da kafirai suke makasashen musulmai saboda kafafen yada labarai sun fitini musulmai malam yace fa nazalat sai wannan aya ta sabka nahiyatin an suratul waqi'a ta hana abin da yake faruwa min ghairi qasdi takhsisin biha ba dan saboda a keɓance ba kenan abin da yake faruwa na ayat take magana bal muwalatul kuffari haramun mutlaqan wato kulla kawanceceniya ta soyayya da kafirai an haramta shi mutlaqan wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi yana wajen Allah ana abin da malam yake son dan ƙara bayani cewa idan aya ta sabka tana nufin abu haka ne yake faruwa to ta sabka ne don ta nuna waɗanda suke yin wannan abin ba daidai bane ba don saboda kansu ɗaya ake nufi ba ma'ana waɗansu daga cikin musulmi ga su suna mu'amala da yahudawa amma ma sun bar ma muminai ba ma sun haɗa muminai ne da kafirai ba kaga sun aikata ɓanna mai yawa domin kai a matsayin ka na musulmi ba yahudi da kafiri za ka yi mu'amala da shi ne ba wai za ka ƙaunace shi ba ne za ku yi kasuwanci da shi za ku yi alaƙa wadda shari'a ta yadda da ita amma duk abin da san ka ji kana ƙaunar sa wani an ce maka wani kafiri ya mutu ka ji mutum yana ganin ma ƙara a ce mahaifin shi ne ya rasu ko kuma mutum yana ƙaunar wani ɗan ƙwallo kafiri wanda baya son addinin musulunci baya son musulmai baya girmama alƙur'ani baya girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan akwai hatsari ga irin wannan aƙida idan mutum ya mutu da ita a nan abin da nake son na ce shine cewa za ka iske an ce abin haka yake faruwa ba dan saboda ya halatta a yi abin nan ba kenan surat su suna kaunar suna mu'amala da kafirai sun bar mu ne kuma alhali su musulmi na to sai ayat ta sauka dan bayanin abin da suke yi bai yi ba su riƙi kafirai su bar mu ne ba dan kuma shi ke nuna a'a ba idan yanzu suka dawo suka kulla alaka da musulmai suka ci gaba da kuma da kafirai yayi a'a su kafirai ake son su bari su dawo ga musulmai shine abin da ayat take son ta karantar muwafaqatul waqi' zan bada misalai guda biyu misali na farko a cikin suratul nisa Allah ya kawo matan da ya haramta mana yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna tun farkon aya hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum har zuwa wannan wurin to da yazo wa raba'ibukum an halatta muku agolanku mata kenan allati fi hujurikum waɗanda ke cikin gidaddajinku وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن na daga matan ku waɗanda kuka shiga da su. To a nan sai ya zamanto shi nan Ƙur'ani ya ce an haramta agola, sai ka abubuwa guda biyu, tana gidanka kenan tare da mahaifiyarta, sannan kuma matar ka shiga da ita. To shi shiga da mahaifiya ma'ana an ɗaura aure in baka shiga da ita ba, shi yasa Allah ce fa illam takunu da khaltum bihinna fala junaha alaikum. Idan mutum ya aure mahaifiya ya ga 'yarta, bai shiga da ita ma'ana ba su yi kwanciyar aure ba yana da damar ya sake ta ya aure yarta amma mun san in wannan ya faru akwai rikici don ban san ko tana bari ba ko ba gaskiya ba duk da yake dai Qur'ani ya wade ta malamai suke cewa to wadansu malamai suke cewa ma ko yar ce ko yar ce mutun ya aura daga baya ga mahaifiyarta yana iya sake ta ya auri mahaifiyar shi ko wannan nasan shi ma zai yi wuya don saboda galibi dai diya ta hi zaman ita ce ta dace da da shi wanda ya aure ko ba gaskiya ba to amma jamhurin malamai sun tafi cewa in dai aka aure ya to zancen auren uwa ko ba a yi duhuli ba babu shi saboda malamai suna cewa me yasa qur'ani ya halatta bayan auren uwa mahaifiyar mace ana iya in ba a shiga da ita ba a sake ta suka ce domin ita uwa ba ta kishin yarta irin yadda ya take kishin mahaifiyarta ina fata an fahimta to wannan kaga sai Allah ce allati fi hujurikum waɗanda suke cikin gidajenku alhali idan mutum ya auri mace yayi shiga da ita agolatta yarta kenan wadda ba daga gare shi ba ko a gidan take ko ba a gidan take ba ta haramta amma sai Qur'ani ya ce allati fi hujurikum saboda galibi mace tana iya zuwa da ɗa agola ko ya a gidan wani shi yasa sai ka allati fi hujurikum li muwafaqatihi lil waqi' ba dan saboda ba cewa ana aiki da shi a kowane lokaci bai yiwa dan saboda ka aure mace ka shiga da ita yar ta agola tana wani wuri dan ba gidan take ba kuma kace kace zaka hada su ba haka alqur'ani yake nufi ba misali na biyu kuma kamar fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya ku ne kuka ji imani kakku ci riba adhafan mudha'afa ninkin ba ninkin sai sun kace to aiki ga ka qur'ani ya halatta riba amma ek kadan wanda suke son su ci kudin turawa ko su halatta ma waɗanda suke aiki ina aikin riba a'a nan adhafan mudha'afa dama a lokacin jahiliya riba ce suke ci adhafan mudha'afa shi yasa sai ya kawo ta ce kasu ci riɓi da riɓi don saboda a wannan lokaci riɓi da riɓi suke ci babu wani wazi dini babu wata tsoron Allah kawai abin da suka ga dama suka yi amma alkur'ani zuwa ya ce duka a bari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba duk abin da yake ya shafi riba a bar shi kuma Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wannan ke nuna cewa cin riba bai kafirtar da mutum domin a ce ya ya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha da kafirai ne da mai cin riba ba zai kira shi da masu imani ba sai abin nan abin da ya kamata musulmi su yi shine su yi kokari su dukiyar tasu ce kasashen nasu ne su kawo tsari na musulunci su saka ma dukiyarsu haka a tsari na abin da ya shafi inshora shi ma kasar tamu ce motocin namu ne dukiyar tamu ce mu yi kokari mu karanta tsari na musulunci mu tabbatar da shi a kasashen mu kada mu bar kafirai suna zuwa suna yin gine-gine suna azaban kuna suna ɗaukar kuɗaɗen mu suna cin riba kuma suna azabtar da talakawan mu to wannan shi ne abin da nake son in ce a ƙarƙashin wannan mas'ala ta mafhumul muwafaqa abinda malam ya kawo kuma an nuna mini lokaci ya kai karshe kenan anan da ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya ba mu nasara insha Allah za mu zo mu ci gaba da wannan darasin namu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته